الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من لم ير بأسا أن يجمع بين الشيئين ce babin da yake bayanin cewa akwai wayanda suke ganin cewa babu da yafi mutum ya hada cin abinci kala biyu yana ci mana ba lallai ne zama yana cikin girman kai ko tabziri ba ke ko قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن صاد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب يتي ناقا منذ الله صلى الله عليه وسلم هنا تشين القثاء الجتة شيني أقول أن كان كوكومبا يا منين إيه كوكومبا ikon ba manya-manya kenan wannan tsirara ne su wannan nau'in ne na kokon ba masu tsirara ne su ne algitta yana ce algitta bin rutab rutab kuma shine danyen dabino wanda yake bai bushe ba tunda ya hada wannan da wannan ya halatta kenan ko eh baya nuna girman kai ko tabziri babun nahyi anil qirani babin da ya zo na an yi hana mutum ya hada abinci biyu yana ci wannan hannun abin da ake nufi shine za mu ga cikin hadisin yadda abin da ake nufi da hannun ɗin mana babu abinci sai aka samu ɗan kaɗan ana ci to yadda kowa zai ɗauki ɗaya kai ma ka ɗauki ɗaya karka hada biyu cikin loma ɗaya eh karka hada biyu cikin loma ɗaya قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة ابن سهيم قال كنا بالمدينة ce mun kasance a madina madinatin rasulu sallallahu alaihi wasallama fa'asabatna sanatu shi aka samu fari da kamfan abinci da kudi aka samu ba kudi ba komai ba abinci faka na zubair yarzuku tamar shi abdullahi ibn zubair yana kawo yake kawo dabinin da za a ci yana taimakawa wa kana ibn umara ya murbina wa yaqulu to abdullahi dan umar shi kuma yana wucewa yana shigewa sai ya rinka fadan cewa la tuqarinu kada ku hada abinci biyu a cikin loma daya fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na anil qirani manzo Allah ya hana a hada abinci biyu a cikin loma daya illa an yi sa'azinar rajulu a kawo sai dai in ka nemi izinin wanda kuke ci tare ɗan ya baka izini to za ka iya ɗaukar guda biyu kenan yanzu matsalar ta fito fili kenan ko me ake nufi ba ce ka hada a'a ba abinci aka samu abin da za a ci kowa na cin loma ɗaya kai ce ka hada loma biyu ka ci to shi ne aka hada sai dai in kana son ka hada sai ka ce ya za ku yi mai izini ni zan hada dabino biyu kowa loma ɗaya dabino biyu zan ci in sun baka izini shikenan ba su baka izini ba ana cikin wahala ne shi yasa ba za ka yi ba za ka cutar da su adalci kenan tunda kowa dabino ɗaya yake ɗauka ya sa baki to kai ka ɗaukar ka ɗauki biyu ka sa baki sai kai ma ka ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki ɗaya a zagayo domin wannan ya ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki ɗaya kai ka ɗauki biyu to kaga kai kayi musu me kenan ba kai musu adalci ba kafin a zagayo kuma abincin ya kare kai ka fi kowa samu kenan nonon ne ba ga shi na faɗa ba na ce ya ci abu biyu a cikin loma ɗaya ina ma nan loma eh me loma ina ma nan loma eh abincin da za ka ɗauka ka sa baki ba lallai sai tuwo kaɗai ba an fahimta na faɗa na ce a cikin loma ɗaya kar ka ɗauki kwaya biyu a cikin loma ɗaya me?
shi tuwo abinda ya sa ake magana ci kamowa ɗaya wani zai yanko da yawa wancan sai yanki kaɗan amma loma ɗaya ce sai dai tana da fari wannan launin kuma kuma kaza a to in akwai in nashi ya fi na saura ai an hana kenan na'am
babun fitamri babin da ya zo na dabino mana darajar dabino kenan fararen dabino قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يعقوب ابن محمد ابن طحلاء عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا عائشة ياكي عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله gidan da babu dabino to masu gidan manyan wata ne au jaa ahluhu au kuma masu gidan za su sun shiga yunwa marrataini au talasa yake fadar wannan agani ce ya aisha baitu la tamra fihi jia'un ahadu yasa duk gidajen madina duk manyan gida duk babban gida komai wadatar su za su yi cin duk abin da suke so amma kuma akwai dabino a ji in an zo an ci abinci shi aji dabino kuma a ɗauki ɗaya ɗaya a ci kokowa da shi ake karyawa da shi amma na gidan ba zai rabu da dabino ba yadda ake yi kenan ko haka manzo Allah ce ya Aisha baitullah tamra fihi ya kira ta da suna kuma na girmama ya Aisha to haka ake so kai ma kai da matanka kuna fahimtar juna kowa na shigan ma kowa farin ciki da murna da suro ba ka ɗauka kai kai ne kafi kowa ba wannan yana yana farkon wanda zai cutu da wannan kai kake cutuwa da wannan eh raina me za ta raina ka a to kai ka ɗauko wacce za ta raina ka amma ba ba ka ɗauko wacce za ta raina ka ba ai za ku duk abin da ake mai zai sa ta raina ka ba sai ku yi magana eh duk komai ba zai sa ta raina ka ba sai in za ku yi magana da baki shi zai sa tare na ka? eh? ai ba wajen gwarzo ai an ba shi jawabi ba mace ta ba shi jawabi ba ranar sallah kofar gida an cika ya zai ce ke ile ko ya ce ke da horon duk waɗannan wa suke jira sai ce kai suke jira to ya kai kai kare na da ni sai ta yi dariya ta ce ai ba su taba ganin ka ba sai cikin alkyabba yadda kake zuwa na karbe ka je ka musu haka gani sai turu sai a samu mutum turu ba haka bane ba wannan duk ba zai sa raye ne ba kenan قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه أبن منزو الله صلى الله عليه وسلم فلا ينا ينا أيكي أكن كوافا منزو الله فشي دوان دا يجب انتوان الأمرين الأمة ما تكبع الأمة منزو الله فشي با to ka yalwata mata ka saka mata fuska ka tattauna da ita ka yi hira da ita in ka takura mata shakkallahu alai kada ka barta da yunwa kada ka barta ba kulawa kada ka barta ba hira to yanzu fitina ta kai ko ina talabijin ko waya tana zaune tana Allah Allah ka sake ku hira kana kallon waya ba ka son ka kalle ta kana kallon talabijin ba ka son ka kalle ta kuma hakkinta ne hakkinta ne ta ce a kashe waya ko a kashe talabijin dole ka kashe lokacin ta ne mai kake cikin talabijin ba shiriri ta kake kallo ba hakkinta ne ko a ba kai za ka yi magana ba ra su yi magana ba ji eh ba hakkinta ba ne ba hakkinta ne kai take zaman ka take kai take jira kai ne haske a idanunta kai ne komai a wajenta to ya aka ita ba ta zama komai a wajenka ba a baki ba a aikace fa suna da me? kana shigowa ka harare ta ajiye wayar za ta to me yasa aka yi haka wala ya buka maka illa zakiyin manzo Allah na kwaɗaita maka ne kada ka yi ɗau aboki ko kai wanda za ku yi ta mu'amala shi mai tsoron Allah kuma abincinka ya zama da masu tsoron Allah su kuke mu'amala in kana mu'amala da su ba su za su ci abincinka ba to amma shi ne sai mai wannan hadisi wani bayani yake bukata karka ba arne abinci kare an bashi abinci an samu lada a'a to amma ai me yafi wanne ne yafi قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوع أهل بيت عندهم التم ce duk gidan da akwai dabino wannan gidan ba za su jin yunwa ba قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم التمر من الله أن كامش دبينه فأخذ يهديه يهديه شيء أو يميكا ولا يميكا ولا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا إيش ناكا منزو الله صلى الله عليه وسلم يا زمن زونا زمن الإقاع الزمن دا أكا هنا تشكي صلى شيني الإقاع أكو أنغاد الإقاع أكو شيني منزو الله نازولينا تندبينو من الجوع صبر نيوة قال أبو محمد يهديه يعني يرسله ها هنا وها هنا يا بايرنا يا بايرنا يا بايرنا منزو الله بيسروا babu ce wani babi fil wudu ibadar ta'ami za a yi alwala bayan an ci abinci saboda in mutum abinda ake nufi da wudu ina shine wanke hannu dan abinda manzo Allah yake fara shine قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده ريح ريح غمر manzo Allah ce duk wanda ya kwanta hannunsa na karnin abu mai ku fa arada lahu aridu bera ta zo ta gwagure ma ta ci maka hannu ko gengeso ko bera ko wani abu fala ya luman na illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kanshi mana kafin ka kwanta ka tabbatar da ka wanke hannayenka duk baki daya sai kwanta amma ka ci abinci baka wanke hannunka ba ga maiko ga karni ga komai menene da menene in bai rayu gani zai in bai rayu gani mai zai in abin tsaka menene kyanke su komai zai zo ga to kaga sai su cin maka sai su jin maka ciwo kai ka jawo su kenan ko amma ka wanke hannunka fa to shine aka abbara wanke hannu da alwala to in kai alwala an yafi kenan ko babu fil walimati wani babi a cikin walima قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ورعى عليه وضرا من صفرة ما هي wannan mas'ala ce da take da ban mamaki tun daga zamanin sahabbai har zuwa da zarar mutum yana angwanci da an ganshi sai a ga alama a fuskarsa bakin shi baya rufewa rigarsa kaza kaza kaza da manzo Allah ya ga Abdurrahman bin Auf haka yace mahayam yaya me ya faru ne ya aka yi ne tazawwaj halal aure kai kala aulim walau bi shati yace eh aure ne ce to kaje kai kaje kai walima koda da akuya قال أخبرنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور قال كان يقال له معروف أو يثنى عليه خير وإن لم يكن اسمه زهير ابن عثمان فلا أدري ما اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم يأتي الوليمة أول يوم حق walima farkon rana hakki ne wasani ma'arufu rana ta biyu kuma ya kamata ne wasalisu sum'atun wariya na uku sum'a aka yi kuma da riya قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم أكد سيدنا سعيد بن المسيب سيد التابعين أنكراش فرق الرانا فأجاب سيتفي ودعي اليوم الثاني فأجاب كاشغري ما كراشي سيأمس كرا ودعي اليوم الثالث فحسب الرسول ولم يجب da aka zo aka kira shi rana ta uku sai jefe shi haka yace tafi gaba mutane wuri ba za a yi ba wa qala ahadu sum'atin wariya masu sum'a da riya أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال سيدنا أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة إتي ما في شر الأبنش أبنش وليمة يدعى إليه الأغنياء وفي رواية يدعى إليه أمر كرا وند باسد بكاتا سوزا أغيجتا أبرما سبكاتا ويترك المساكين sai a kira mawadata a bar talakawa wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulahu wanda aka kira shi bai ji ba ya saba wa Allah da manzonsa qala akhbarana sayyid ibn sulaiman an sulaiman ibn al-mughira an thabit an anas qala جاء رجل قد صنع طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya shirya ma manzon Allah abinci sai yazo sai ce ya rasulullah hakaza ya nuna da hannun shi manzon Allah ehe wa aw ma'a ilayhi bi yadihi qala yaqulu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaza wa ashara ila aisha shima da yazo ya ce ya manzon Allah sai manzon Allah ce da wannan mu taho tare nuni da hannu ko qala la yace a'a فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله بكل شيبا وأومع إليه الثانية يساكي نوني تيوا بهذا زو الله أزومنا وأومع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يتي دولتنا سيتي آآ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومع إليه الثالثة سي يكما إيما إنا أكو إشارة ينوني يا من زو الله في منازل مجيء أبنشي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه زامو تفيد ونم ما تم الله جنة أنا عائشة قال نعم إيه فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فأكلا من طعامه أي أسمع البركة كريم منذ الله لأن أنا عائشة سكت أبنت جريش إيه؟ jayin abin da yasa aka kawo duka kenan ai shi ya takila na kun tambaye shi zai faɗa muku mai yasa da ya ga da gaske ake ya yarda ko bai yarda ba sai da aka yi su biyu sannan uku tukunna ko قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال كان رجل يقال له أبو شعيب أي شيء بذات مش دم يداجي فأي don da ya fada sai manzon Allah shi ma yayi nuni amma na uku shi manzon ce wa hazihi tare da ita ya isa kuma ya ce a'a wa kana lahu ghulamun laham wala mutum sunan shi Abu Shu'aib yana da yaro mahauci fa qala isna'li ta'aman adu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamis khamsati ce je ka shirya min abinci zan kira manzo Allah cikin mutum biyar manzo Allah ne na biyar ya zo mu zai aje a ci abinci qala fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin sai ya kira manzo Allah cikin mutum biyar da ya kira manzo Allah ne ta biyar manzo Allah ne na biyar fatabi'ahum rajulun sai wani mutum ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi tare da mutum biyar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka da'awtana khamisa khamsati ka kira ni mutum na biyar wa hadha rajulun qad tabi'ani ga wannan shi ma ya biyo ni ya zo fa in shi'ita azinta lahu wa in shi'ita taraktahu in ka ga dama ka bashi izini ya shigo ya ci in ba ga dama ka ka ce ya koma qala fa azina lahu sai ce babu laifi ya shigo shi ma sallallahu alaihi wasallam an ga yadda manzo Allah ke tafiya da sahabbai sa ko baya tilasta musu baya nuna fin karfi baya nuna isa baya nuna komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ke fitowa ya nuna kanshi sallallahu alaihi wasallam ai babun fi fadli sarid babin da yazo bayanin falalan da ke cikin abincin da ake cewa as-sarid qala haddathana amr ibn aun qala haddathana khalid an abi tawala abdullah bin abd الرحمن ابن معمر عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام في في كنا na Aisha akan mata ba wai darajar ne kamar wannan abincin ba a'a fili yake kamar yadda wannan abincin kowa ya san shi kan sauran abinci babu fi man istahabba an yanhasa lahama wa la yaqta'ahu nahasa da nahasha cikin larabci kenan nahasa ya kama da hakorin shi na gaba yana taunawa in kaga ya ce an kama abinci ana fisga da hakori na gaba wannan naman yana hade da kashi kenan saboda larabawa su suna da karin magana alazzul lahami ma bashara da azma wai naman da ya fi daɗi wanda ke hade da kashi ya fi daɗi قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم أبو أمية قال قال عبد الله بن الحارث بن نوفل زوجني أبي في إمارة عثمان ما هي فينا يا من أوري أشكن ملك سيدنا عثمان فدعا رهة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكي يرى متاني أشكن صحابة منذ الله أزوء أشعبينجي فكان في من دعا صفوان ابن أمية وهو شيخ كبير أتشين وإن لك كرا أبوي صفوان بن أمية ألوك تشيكم يا كرما يا صوفا فقال سيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللهم نهسا كسا هكوري هكوري هكوري جبانكو تشيزا ناما كتونا فإنه أشهى وأمره يا في دادي كما يا في وشي ولا فيها babu fil akli muttaki'an babin da yazo mutun na kishin gide ko yana kwance yana cin abinci qala akhbarana abu nu'aym qala haddathana sufyan an ali ibn al-aqbar qala haddathani abu juhayfa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an bazan ci abinci ina kishin gide ko kwance ba to abinda manzon Allah ya fada kenan to yanzu haram haramci ne ko kuwa min cin abinci a kishin gide haramun ne ko kuwa a manzon Allah da ya ce baya yi ne makaruhi kenan zai zama ko babu fil bakora babin da ya zo na in kakan abu ya zo lokacin da dabino ya fito sabo ko mangoro ko masara ko duk wani abin da lokacin noma lokacin girman abin amfanin gona ya kai to yaya suke yi lokacinsu قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال عن كربونة سيدنا أبو هريرة الله كرم سيدايتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالباكورة بأول الثمرة yace farkon girban amfanin gona in aka kawo manzon Allah amfanin kala sai ya ce اللهم بارك لنا في مدينتنا الله كسامنا البركة أشكم مدينة وش مدينة مدينة المنورة إن كيكما نفا وش مدينة مدينة كانوا إن شكما نفا مدينة سبكتو مدينة كذا مدينة كذا وفي ثمرتنا كسامنا البركة أشكم أنفاني قولنا وفي مدنا الله كسامنا على بركة أتكم مأون مدم وفي صائنا الله كسامنا على بركة أتكم صائم بركة مع بركة البركة تارد البركة إما ذو الله يولنا الدعاء ثم يؤتيه أصغر من يحضره من الولدان سأل نسي من ذو الله كاليارو كاتكم وين نسلو ديارو كرمي سيكي رايش يباشي جيكتي أم فهمت؟ to da a ce nan shi ma za a yi ta yin haka nan ko ina a san manya a unguwanni ba yadda za a yi mu sake dawowa da rayuwar mu fa sai mun koma abinda imamu maliku ya ce la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha biha awwaluha wannan al'umma da ta rikice yanzu a kowa a rikice a ruɗe al'amarin su ba zai kyau ba sai abin da ya gyara al'ummar farko al'ummar farko mai gyara su shekaru 60 baya 70 ka tambaya ya ake rayuwa ya ake rayuwa a cikin mai mutunci girmamawa daga wa limamai suna da daraja limamin unguwa gari guda za ga masallacin juma'a ɗaya ne kowa zai je masallacin juma'a amma kamsa salawati din nan limamin da ke kamsa salawati duk abin da ya fada ya zauna ke saboda me saboda yana kama kanshi yana aiwatar da abin da yake aikatawa to sai kaga Allah ya bashi darajar da abin da ya fada baya tashi in ya kulla al'amari ya kullu in ya warware al'amari ya warware an fahimta za mu iya dawowa yanzu a yi wannan to sai a bi limamai kenan masallatai yan siyasa dai aka bi su ko gani ai abubuwan da ke fitarwa ko ba abin da ke gaban su sai in lokacin siyasa ya zo yadda ka san yakin uhud kowa zai fito da karfin shi da dabaran shi da menene da menene da menene al'amura ne masu ban mamaki yadda ka san yaki rai ko a mutu ko a rai a kashe kuɗi a yi gaskiya a yi rashin gaskiya a yi daidai a yi wanda ba daidai ba duk ana son a kai ga mulki an fahimta da babu ruwansu da wani abin da ya danganci rayuwar al'umma a'a wannan abin da suke so shi suke so kujera mulki kuɗi abin da suke so ke an fahimta to sai a san limamai kuma a unguwa kowace unguwa akwai limami ko limamin in ya faɗa shi ke nan kowa zai mashi biyayya to yaushe liman zai samu wannan daraja sai liman ya kula da haƙƙin nauyin da Allah ya ɗora mashi Allah ya ɗora ka limamin garin ko unguwanku to kar ka tsawaita sallah don ka takura musu in ka takura musu duk da cewa sallah kutuba ka tsawaita Allah zai takura maka ka eh a ya kuke yi tsammanin ne la umassilu fa yumassala bi walau kuntu nabiyyan manzo Allah bin da faɗa ki da mu'az da ya tsawai ta sallah mai manzo Allah ce afattanun anta afattanun anta in ka tsawai ta sallah da gangan ka gajiyar da su ka takura musu sai Allah ya takura maka hakkin mamu wa'anda ke bin ka sallah kenan ka kula da shi sa'an nan ka kula da wane ne yake cikin wani hali sa'an nan ka kula da su wane ne da wane ne ba sa fahimtar juna duk aiki yuka ne da suke kan liman ba ba wai tafi kai sallah kam salawatin kama hanya ba a'a mutane ne suke bin ka sallah shekara ashirin kowa zai zo asabar azhar lasar magarba isha shikenan sai kowa ya tafi kana da ikon ka sai kai sa kai seti a cikin rayuwa to sai ka waye gari a cikin unguwa sai abin da ka faɗa tun da al'amari ya dawo hannun limamai ba hannun 'yan siyasa ba 'yan siyasa su dama abinda suke tafiya suke siyasar da suke shine tattalin arzikin gari ko kasar shine suke kula da shi amma wani hali mutane ke ci na ruwansu akwai ruwansu ya dame su bai dame su ba to in su bai dame su ba da gwamnatinsu da kowa da kowa wasu wane ne yake wajibi a kansu su dawo da wannan matsala a kansu yake limamai? limamai? ina mana limami ina mana liman shugaba gaji limami shugaba ba ba dai mutlafi shugaba ba shugaban mai addini kuma addini mai wajen sallah kuma sallah ita ce za ka so biyar da safe za ka fito kai musu sallah da azahar la'asar magarba isha so nau kenan so biyar shekara ashirin so nau kenan to sa'ala a ce ba shi da daraja liman ba shi da daraja ba shi da mutunci abin da yake wajibi ma kowane liman a sa mishi a sa mishi kuɗi a cikin account ko kuwa account masallaci saboda liman ba zai je yana magana haka kawai ba komai ba in ya ganka yi maka fada gobe ga baka da riga ne ya kawo riga ya baka ba abinci ne ya taimaka mutane biyu ne ba sa shiri ya ga meye da tsakanin su abu ne bai ta kara karya ba ya warware matsalar ya kawo ba dai naira dubu biyar dubu goma ya zo ya warware matsalar ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya amma amar liman yana sallah shekara ashirin kowace shekara budgeting state ya zo su a suka rarraba liman ba shi da komai a ciki ba shi da aiki sai dai matsala ta tashi a ribaci talaucin shi da yunwarsa a zo a yi addu'a a zo a bude da addu'a a bude mai da addu'a a rufe mai da addu'a to a rufe a bude mai da addu'a a rufe mai da addu'a liman ba shi da kima a cikin ba shi da kima ba shi da albashi ba shi da rabo a cikin dukiyar kasa to mai kenan aka yi ce 'yan siyasa ce 'yan boko su ne za su tattara kudin duk su je su jefa a cikin daji su a cikin ruwa su ba to me za a yi da su ba wanda bai tara kudin da zai rayu har jikokinsa ba to kuma har gobe bai ba da ake me za a yi da su ba da za a yi da su an fahimta to da haka za mu dawo kan maganar imamu malik abin da ya gyara na farko shi zai gyara na yanzu to yanzu ta wace hanya ya za a bullo da matsalar sai an bi kan limamai masallatai liman shi ne ke da ke da jama'a kullum sau biyar shekarar shi ashirin ko talatin yana yin wannan amma liman ba zai fito ce ai ni masallaci na na fi jama'a ni masallaci na ina da jama'a saboda yan siyasa zo su ba shi kudi ba ai mu ne kaza ai mu ne kaza ai mu ne kaza duk ana yi ne saboda duniya kawai liman zai shekara ashirin talatin yana ba mutane sallah kullum amma ba ruwan shi da ba wa ma ya san shi Mm-hmm. Mm-hmm. so باب في إكرام الخادم عند الطعام باب ديزونا يارنك خادمك باونك دake shirya maka abinci manzo Allah ce ka girmama shi in ya shirya abinci kawo ka ce kai zauna mu ci in kaga yana jin nauyi ba zai iya ba a ɗaibi nashi a bashi je kaka ci tarbiyyar wace ce wannan tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai na Usman ya fito yana tafiya Usman ne a wannan ne eh Abu Zarr ya shayo aska biyu ko hundiya ko kwaro da yana tafiya yaro shi kuma ya sa yana tafiya abinda ba saba gani ba aka ce a yaya lafiya ne irin rigar da ka sa shi yaro ka hadimin ka yasa ko yace shatamtu rajulan rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi wa qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliya ikhwanukum khawalakum ja'alahum Allah tata aydikum faman kana akhuhu tata yadihi falyulbisuhu mimma walyutimu mimma kaza kaza kaza yace mun yi fada ne da wani sai na aibata shi da uwarsa nace yabna sauda da manzo Allah ya ji sai ce atu'ayyiruhu bi ummihi ai bata shi ne da wasa innaka bi me bi tawkid innaka mur'un fika jahiliya tabbas kana da sauran maguzanci tare da kai ba haka bane ba ɗan uwanku da Allah ya saka su tsakanin karkashin hannun kuna iko da su to duk wanda Allah ya saka dan uwan shi karkashin shi yaron ka ne bawon ka ne ko menene in zaka ci abinci ya ci irin abinci in zaka sa riga ya sa irin to shi yasa sai kaga na dinka irin wanda irin rigar da na sa irin ta ya saka قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا جاء خادم أحدكم بالطعام إن خادم ينكو أبنتي يزود أبنتي فليجلسه إذا ما فليجلسه زونر دشي كي زونا متتاري فإن أبى فليناوله yaji nauyi ba zai iya zauna ba abin ya yi mishi to ka ɗebi nashi ka saka mishi faranti je ko waje ka ci wannan umarnin wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya kara bayani a hadisin da zai ke tafi insha Allah qala haddathana abu al-walid qala haddathana shuba an muhammad bin ziyad qala yace sami'tu abu hurairah yuhaddithu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace naji abu hurairah yana bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amin in dayanku khadiminsa bawansa yaronsa dan aikinsa ya kawo masa abinci ya zo masa da abinci falyujlishu ma'ahu ya zaunar da shi tare da shi su ci aw liyunawilhu luqmatan aw luqmatayn ko ya ɗebi abin da zai ɗeba ya bashi aw aklatan aw aklatayn saboda me فإنه ولي حره ودخانه شيخ فإن ولا حره ودخانه ai shi ya je ya dafa abinci ya ji zafi ya zinga hayaki ya shiga idonsa wannan ya kone shi wannan kaza kaza kaza bawa kenan aka ce ko halimi aka ce haka ina ga matarka eh in babil aula amma yanzu ai an daina wannan tsari ko abincin da mai gida zai ci daban abincin da matan gida da yara za su ci daban yanzu an canza wannan tsari ko abinci ɗaya ake kowa zai ci ko ko ba haka bane ba haka ne ko ba haka ba ya a a har yanzu an suna yi kaɗan ne باب في الحلواء والعسل babin da ya zo na alewa da zuma kayan zaki kayan daɗi manzo Allah na son kayan zaki da kayan daɗi ko ko a'a daga busasshen abinci sai mara daɗi sai mara maiko qala haddathana farwatu ibnu abil magra qala haddathana ali ibn mushir an hisham ibn urwa an abihi an aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal manzo Allah yana son me alewa zaki da zuma kayan zaki zuma da ci ne da shi yana son abubuwa masu daɗi jiya ai magana an ce yana cin naman kaza yana cin abubuwa masu zaki masu daɗi ba sai ka bar matarka tana zaune a gatewa ba ba sai ki ci tuwo miyan kuka ki cika a'a in ka sha lemu ka ma ka kawo mata lemu ta sha in sai a kawo lemun baki ɗaya ita ma ta sha ita za ta gyara ai ita ma ta sha amma ka je ka ci waje ka je su a baka lemu mai zaki ka sha ka zo gida ka ce ta sha a asalin lemu daga ina ya faro daga farau farau ba haushi abin da ke da shi ruwa farau farau sai kunu ko koko sai mai sai fura mai tsimi eh mai tsimi ba an ce ba farau-farau ban faɗi farau-farau ba menene farau-farau ɗin da safe an sha koko yaron sai a zuba ruwa ciki yayi yawa ɗan zaki-zaki da tsami-tsamin da ke ciki ɗin in ruwan ya yi sanyi lokacin manya sun dawo da azahar za a ci abinci an ci ne sai a ɗauka a sha ba firiji ne akwai ba lemun kwalaba ba ne ba to daga asalin farau-farau ke na aiko ai ba tsumi ba ne wannan koko da aka sha aka rage shi za a rage shi a zuba ruwa da yawa a ciki kokon na da zaki akwai sauran ɗan zakin a ciki da kuma tsami ya haɗu duk akwai akwai zaki akwai ɗaci akwai ɗaɗi wanne ne zaki sukari me tsaci kowa ya san shi wanne ne daɗi ka hada zaki da tsami su haɗu shi yasa kindirmo yafi komai daɗi in ya sha raba in ya ji sanyi ba haka bane ba ka hada tsami da zaki kaɗan su haɗu to shine zai baka mai daɗi kenan zai baka akwai zaki shi yasa ai zaki kaɗai baya tafiya ba za a ji daɗin shi ba haka ɗaci haka tsami amma in suka haɗu da zaƙi da tsami ka nemo kindirmo ka sa sukari ka sa cikin firiji ya sanyi ka gani ya zai zama sai ji daɗi to manya abin da ake kira shi ne farau-farau daga farau-farau shi ne sai mai sai koko ko kunu ko fura tsirki kenan ko ba tsirki kenan ba tsirki kenan sai a zuba furan ma an sha aka zuba ruwa ya iya wasu ba akwai ɗan zaki-zaki da tsami-tsami shi ne zai sa mutum ya ji mai daɗi a makogaransa shi kenan iyakacin shi ko ba haushe na da wannan na da sama da wannan farau-farau koko kunu sai fara daga nan kuma me ya sulki me shi ne sulki ke nan simin me a'a simin me باب في الأكل والشرب على غير وضوء باب اللي يزو ba lalle ne in za ci abinci sai ai alwala ba ko qala haddathana qadisatu qala haddathana sufyan an amr ibn dinar an sa'id ibn abi al-huwairith an ibn abbas qala kharaja rasul kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-baraz manzo Allah ya zaga ya dawo فقدم إليه الطعام شيء أكا وأبن شيء أكا أجي فقيل له ألا تتوضأ ألا توضأ يا من زال بزكى الولابة قال فقال أصلي فأتوضأ صلى لي زي ذاك تين الولا صلى زي ذاك تين الولا قال أبو محمد إنما هو سعيد ابن الحويرث قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ابن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال وسمعت أبا عاصم يحدث عن ابن جريج عن عمرو عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس بإسناده باب وانا بابي الجنب في الجنب يأكل متين yana da janaba yayi mafarki ya sanda matinsa zai ci abinci ya zai yi قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا تارد الجنبة فأراد أن يأكل سألنا ينا سنية أبنتي أو ينام ويكون تايبتي توضأ سيء الولاء وتوضأ من الوضوء وتوضأ سيء وانك قبو بنسا وأن مسألة لي da da haka ake yin su in za ka yi wankan janaba in za ka yi alwala za a yi ka wanke nan su uku ka wanke nan su uku lokacin da karancin ruwa amma yanzu kana shiga kunna shaya shaya tana bambanta tsakanin dama da hagu tana saukowa ne ko ina ruwan na saukowa ne ko ina sai kai ma ka goge ko ina ka yi wanka kenan alwala da ka yi alwala ba haka bane ba باب في إكثار الماء في القدر وتتربية كما رمز الله صلى الله عليه وسلم يي مع الأمة سنيك واجبين الإمامي سرنك فهم تد متانئة أبوا ما من دسكي بنس قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شوبة عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine khaliluhu ya yi min wasiya fa qala idza tabahata maraqatan ya kai Abu Zarrin in zaka dafa miya in zaka yi abinci maimakon a sa miya ruwa ka dan miyan ta yi zaki ta yi kauri a'a a zuba ruwa miyan ta yi yawa sa'annan ka ɗebi ka dan ka ba makocinka fa akfir ma'aha ka yawaita ruwa ثم انظر أهل بيت من جيرانك sa'annan ka duba waɗanda ba su da hali a makotanka waɗanda baka ga hayaki ya fito a gidan ba baka ji ƙanshin girki a gidan ba to ka san ba a yi girki ba kenan ko sai ka a cika su ma sai a kai musu suna zaune su ga an kawo musu amma in ba haka ba su ba ga hayaki ya tashi da kenan da in an yi girki za ga hayaki ko saboda itace ne yanzu kuma ana yi ne da gas ko tsari ya kawo alamomin ruwa da komai da komai in an yi abinci aka ci ya rabu kashi gari zai lalace sai a bayar yanzu kwashe ka sa cikin firij ka gani ko yana da amfani kuma yana da tashi cuta faghrif lahum minha abinda manzo Allah ya faɗa kenan in za ka yi abincin gidanka maimakon ai miya mai kauri mai zaƙi da yawa sai a ƙara ruwa kamar yadda ka san kana zaune dab da magaruba ba halin aje a sau abinci kai ba ku ya zo da kawai shi ka ce a ƙara mai a ƙara a a kara gari ana ce uwar gida a kara gari an san me kenan an yi bako kenan sai a kara gari tuwon sai yayi yawa eh laiku yara ne ba za ku sani kun girma ne akan titi ko abinci waje kuke ci menene da menene a da kuwa ba yadda za a yaro samari haka a ci abinci a'a kowa bayan magaruba ko bayan lisha kuna zaune ne kofar gida wannan mai gida an kawo kwano kofa ɗaya za kawo kwano biyar ko shida wannan alhajuwa ne matarsa an kawo wannan an kawo an kawo a ajiye su zo su duka su zauna a jawo kwano ɗaya abu ne a ci ɗaya kaɗan kaɗan sai a ajiye a ja a ajiye sai samari su ma su aka mika ba sai su ma su ɗauka su ci a jawo wannan haka duk za a bi su ba wanda za a ci kai rabi ba ana gama za a mika musu to samari su ma inda za su samu abinci su ci kenan sannan kowa ya tashi wanda za shi sinima wanda za shi wajen wasa wanda za shi menene an ci abinci ke ba haka bane ba wai miya kadai za a ɗeba a kai musu ba miya kadai za a ba a kai musu miyar ce in babu ita a tuwon ba zai ciwo ba ce sa ka ce ka sa ta da yawa tuwo kaɗan haka shi an zuba mishi miya da yawa ko ba haka bane ba sai a ce sai ka ɗeban musu in shinkafa ce in tuwo ne ko mene ne a ɗeban musu kaɗan saboda da zaman gaskiya ake yi duk manyan mutane dattawa a unguwa mawadata ne ko dama rayuwar ai gidan ilimi gidan mulki gidan kasuwanci shi kenan su uku ne lokacin wannan siyasa hayaniya da boko da mai duk babu su masu hali masu kuɗi da cijo mai kuɗi ɗan kasuwa yana zaune gida ya ga budurwa za ta wuce yau ta je ta dawo ga makaranta ya sai ya tambaya gidansu yaya wannan ba ta samu miji ba ne a samu mata miji ko menene babu shi zai yi cikin rufin asiri da haka za a aurar da yare ana tausaya ma juna ne ana taimaka ma juna ne an fahimta to sai ana lura yau fa gidan makota ban ga hayaki ya tashi ba ban ji kanshin abinci ba sai a kyale su har su zo fita su yi bara ko su kwanan yunwa sai a shirya abinci suna zaune sai su ga an kawo ya aka yi aka sani aka zuba ruwansu an kawo abinci kana jin yawa an kawo abinci kuma sai ka tambaya aka yi sai a karba shi kenan cikin rufin asiri to shi yasa kaga Allah rufa ma kowa asiri gidan ilimi ne gidan kasuwanci ne gidan sarauta mulki ne sarauta ne to daga baya rayuwa ta zama an caccanza al'amurra kowa ya zama mai dan boko dan siyasa an caccanza komai sai kowa kuma ya fada cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali manya da ba wa abin da ke jiwa ba wanda zai daga hannu ce Allah ka ba mu kuɗi sai dai Allah ka rufa asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka in Allah ya ga kuɗin ne rufin asirin sai ya bayar in Allah ya ga kaza ne rufin asirin sai ya bayar abin da kake nema rufin asiri to shi yasa har mutum ya gama rayuwarsa ana cikin asiri ana cikin rufin asiri wannan sana'a da yake yi da ake ganin ba wani abu a ciki ciki zai aure hudu ciki zai aurar da 'ya'yansa ciki zai kai matansa haji ciki zai kai ma'ayar komai ciki zai don saboda mai albarka ake roƙon Allah Allah ya bayar Allah ya rufa asiri Allah ka sa albarka Allah ka rufa asiri to sai aka waye gari Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi ga kuɗin Allah ya bayar kuma kowa ya kasa fa'idantuwa da kuɗin sai dai a ɗeba a je a boye ba haka bane ba sai ka ɗeba ka je ka boye kuma ka kasa bacci ba kai ba ɗeba kai ka je ka boye ba wani shi ma yana lissafi eh to ka shi ma bara ya zo ba haka bane ba sai ka ka samu kuɗin ba kwanciyar hankali ba rufin asiri an fahimta to shi yasa dole sai an fara canza rayuwar ta ina za a faru canjin in ka bi 'yan siyasa wahala za ka sha a nemi limamai unguwanni baki daya kowace unguwa da limamin a ciki limamin kuma aka ce liman wajen bahaushe karamar kujera ce karamar kujera ce kujera ce mai daraja abin da ya fada shi kenan a unguwa saboda za ka bi shi sallah sau biyar kullum shekara ashirin ana yi to ya aka yi limaman wannan daraja wannan wannan kwarjinin ya tafi saboda al'amura duk sun koma bariki al'amura duk sun koma bariki sai 'yan siyasa da suka tara dukiyar kasa suka rike suka shake ma kuma wuyan kowa ba mai iya motsi shi sun abin nan to sai aka jara musu masanci da karya da gaskiya duka sai sa ba su da tabbas cewa yake son su su ma sun sai ba gaskiya suke ba ko sun san ma zuwa jin nan masanci suke musu ba ba su sani ba suna son su suke tsakani da Allah ko kuwa a'a yaudara suke yi to shikenan sai rayuwa ta zamo kamar yadda kake ganin ta yanzu lokaci yayi eh sauran minti nawa wani bayani ta yi lokaci a shi a irin wannan lokacin kenan sai da lokaci da tun farkon zama muka fada shi kenan sai a yi ko sai dai za a iya kare wannan babin kenan daya biyu uku hudu biyar za a iya gamawa babu fi khal'in ni'ali inda al'akli babin da ya zo nan za a ci abinci za a iya kwabe takalma a cire takalma kenan ko ba wajibi ba ne ba haramun ba ne wai za a faɗa ma saboda za ka fi jin sakewa ka fi jin daɗi قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي الله صلى الله عليه وسلم إتي idza wudi'a at'amu in aka aje abinci fakhla'u ni'alakum ku kwabe takalman fa innahu arwahu li aqdamikum ai zai sa kafafun ku su yi ne su huta babun fi it'am at'am babin ne na ciyar da abinci qala akhbarana ibrahim ibn musa qala hadathana jarir an ata ibn sa'ib عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن كبوتة الرحمن وأفشوا السلام كبيك يا سلم سكانه وأطعموا الطعام كتشير أبنشي تدخلوا الجنان ذاك شقاء الجنة باب في الدعوة قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي أجيب الداعي إذا دعيتم إن أن كراكك أمس وأن كراكك جبت شابين شديد قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس إتي عبد الله يقصد زي زو إن أن كراش زو وليمن أوري لكم وفي غير العرس ويأتيها وهو صائم zai zo wajen kiran da aka yi yana azumi idan aka ce in mai azumi ya halarci wajen sai mai yi ta addu'a babin filfa'arati ta ka'ofi samni famatak babin da ya zo na daskararren mai sai ɓera ɓera kenan ko? bera ya fada cikin mai daskararren mai manzo Allah ce sai a yaye gefen shi a cire aya amma in narkakken mai ne fa aka yi bayani sai a zubar da duka ke qala akhbarana ali ibn abdullah qala haddathana sufyan an az-zuhri an ubaydullah ibn abdullah an ibn abbas an maymunata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce an tambayi manzon Allah su ila an fa'aratin waqa'at fi samni an tambayi manzo Allah ka ce fara ya fada bera ya fada a cikin daskararren mai fa qala alquha wa ma hawlaha wa kulu an fahimta qala akhbarana muhammad ibn yusuf an ibn uyayna bi isnadihi qala hadathana khalid ibn makhlad قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت ننكاري أكي فماتت سيتموت فقال خذوها وما حولها فاترهوها ku ɗauka ku jefar don daskararren mai ne ai ba zai shi tasiri cikin amma ina rikakken mai ne duk man za a zubar قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو محمد إذا كان ذائبا أهريك إن ارتكيني أزبر باب في التخليل باب يدنا التخليل ما هو التخليل معنى nazabtar wa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai in ka ci abinci ka dauki tsinkin sakace ka sun sakace abin gayar sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yake addinin musulunci tsafta akwai wanda yake manzo Allah tsafta da nazafa babu قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الهميري قال أخبرني أبو سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زق الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أكل فليتخلل wanda ya ci abinci ya ɗauki tsinkinsa aka ce aka ce haƙoransa fama ta kallala faliyal fizu abinda ya cire sai ya jefar wa ma laka bi lisani falyamtali abin da yake kan harshen shi kuma sai ya haɗe an fahimta saboda harshe daban ai saka akuri daban saboda baki ke da wani ke da wata matsala ko dan adam ke da wata matsala tun safe kake haɗiyan yawon ka da shi kake rayuwa ba ruwan da kake sha ba kenan kullum amma yanzu yawon ka zuba cikin ludayi kuma cikin cokali kuma ka sha ka gani to ya zama kazanta in yana ciki zai yi amfani amma har ya fito kuma ya zama kazanta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم